إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallaci mai albarka na babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun littafi na sunan abi dawud a majalisinmu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi yau muna 27 ga watan zulhijja hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan shine darasinmu na 101 a cikin kitabul hajji kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine وأحسن الظن في مولاك وارض بما أولاك ينحل عنك البؤس والوجل وإن أصابك عسر فانتظر فرجا فالعسر باليسر مقرون ومتصل مستفعيل فاعل مستفعيل فاعل مستفعيل فاعل مستفعيل فاعل ما yake cewa wa ahsini zanna fi maulaka warda bima aulaka yanhalu anka al-bu'su wal wajal ka kyautata zato game da ubangijinka a cikin abun da yayi maka a cikin jarabtawar da yayi maka yanhalu anka al-bu'su wal wajal tsanani da kuma wahala da kake fama da ita da yardan Allah za ta tahi sai ce wa in asabaka usrun fantazir faraja fal usru bil yusri maqrunun wa muttasil idan tsanani ya same ka to ka jira sauki domin shi tsanani da sauki a tare suke fa inna ma'al usri inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra shine abin da yake ishara a kansa abin da yasa na bude karatu da wannan baitin wanda da ba da shi na so in bude karatu ba a yau kun ga an sharuwa ko kamar da bakin ƙwarya in ji hausawa a kwanakin baya mutane na ta faɗin zahi yayi yawa kai zahi yayi yawa kai gari ka za an yi ruwa ah mu yamma yaushe za a muna ruwa yanzu gashi an yi ruwa kuma an koma ka'ai ruwa sun yi banna sun tahi da ruhin gidajen mutane sun tahi da ruhunan mutane ka'ai sun karya itatuwa ka'ai hanya ta yi taɓo wannan me yake siffanta maka halin ɗan adam wanda hali irin wannan kuma hali ne na muni Allah maɗaukakin sarki cewa innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a a nan Allah ya gai ɗabi'a ta asali ta ɗan adam ce amma ya zargi ɗabi'an ne mutum yana da tsuwa idan alkhairi ya same sa sai ya ɓoye amma in sharri ne kuma sai ya ta tsuwa yana kuka a taƙaice musulmi a duk halin da ya samu kansa abin da ake so shine kyauta zato ga ubangijinsa ya sa a kansa cewa duk tsananin da yake a ciki duk jarabtawar da yake a ciki ya kyautata ma Allah zato ya sa akan sakewa alkhairi ne da yardan Allah to idan mutum yi haƙuri ya mai da al'amarinsa ga Allah to sai Allah maɗaukakin sarki ya canza masa da wannan a lokacin da ya dace muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya muna rahama ya ƙara muna haƙuri akan jarabtocin da yake ɗoro muna za mu tashi a wannan shine darasinmu na ƙarshe da yardan Allah a cikin kitabul hajji za mu tashi babun fi nabizil siqaya babi mai bayani dangane da nabizil siqaya ma'ana abinda ake shayar da mutane ji ruwa da ake shayar da mutane a lokacin hajji abinda ake cima nabi a nan shine ruwa ne wanda za a sanya ma rezen don su yi daɗi ana gani da kyau ko akwai nabiz na giya akwai nabiz na asir nabiz na khamr da nabiz na asir ma'ana giya da ake da inabi sannan kuma da ruwan sha da ake yi da inabi to ana ana nufin ruwan sha masu daɗi da ake rabawa mutane a lokacin hajji حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد عن حميد عن بكر بن عبد الله قال قال رجل لابن عباس ونمتن ما ابن عباس ما بال أهل هذا البيت ميسا متانا ونن جنا ينا نهي نكعبا يسقون النبيذ سنا شايد النبيذ معنى روان إنبي وبنو عمهم يسقون اللبن alhali wasu ‘yan uwansu kuma suna shayar da nono wala asala wasu kuma suna shayar da zuma wasawiqa wasu kuma suna suna ciyar da asawiq shine gari da ake yi na alkama yace abuklun bihim am hajatun shirewa ce tasa ba su ba da wa'ancin abubuwan irin su zuma irin su madara sai dai ruwa na nabi sai dai ruwa na inabi am hajatun ko kuma a'a su ma suna da buƙatar wannan ne yasa shi yasa ba ta yi fa qala ibn abbas sai ibn abbas yace ma bina min buklin ibn abbas dama shine dan masu shayarwa ko mu ce su ne masu shayar da ruwan sai ce ba mu da wani rewa wala bina min haja kun ba mu da wata buƙata walakin dakala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala rahilatihi abin da yasa muke haka shine manzon Allah ya shiga a harami akan taguwarsa wa khalfahu Usama ibn Zaid a bayansa yana goye da Usama bin Zaid fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bi sharabin sai manzon Allah ya kira da aka mishi abun sha fa utiya bi nabidin sai aka zo mishi da ruwan da aka sama inabi fa shariba minhu sai ya sha wa dafa'a fadlahu ila Usama ibn Zaid sai ya tura sauran zuwa ga Usama bin Zaid fa shariba minhu sai sha daga disa sun qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace ahsantum wa ajmaltum kun kyautata kuma kun yi abu mai kyau kazalika faf'alu ku yi ta yin haka nan fa nahnu hakaza yace dan wannan yasa la nuridu an nughayyira ma qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ma so mu canza abinda manzon Allah yace kenan wannan shine dalilin da yasa suke raba ruwa wanda aka barbada ma inabi maimakon mi maimakon zuma ko madara da abin da ya kama da haka babu iqamati bi makka babu mai bayani akan zama a makka ma'ana adadin kwanakin da ake yi bayan an kare hajji a makka حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب ابن يزيد ينا تنبيا السائب ابن يزيد هل سمعت من في الإقامة بمكة شيئا حركاجي وني أبو معنى وني حديثي دنغني زما مكة قال أخبرني ابن حضرمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجرين ينا mutanen makka wanda suka yi hijira suka koma madina yana ce musu iqamatun ba'da sadri talatan kuna da daman ku yi kwana uku bayan yawmus sadr yawmus sadr ita ce ranar da ake hutowa daga mina kenan kuna da dama kuna da kwana uku na ku yi abin da kuke so a makka kamin ku koma a madina babu as-salati fil ka'ba babu yin bayani akan sallah a Ka'aba abin da yasa anan manzon Allah muhajire kawai ya kira dan saboda su wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina daga ran nan haramun ne a gare su su koma Makka da nihin zama dai in suka koma Makka da zama kamar sun rosa hijirar da suka yi ne to shi yasa anan sai manzon Allah ya kira muhajire kawai bai kira sauran mutane ba ana gane da kyau ko malam yace babu salati fil ka'aba babi mai bayani akan sallah a cikin ka'aba ya ake sallah a cikin ka'aba حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجمي وبلال وإن متانا قبائل سنشق كعبة ترد ما أيكن الله فأغلقها عليه سي ya liƙe wannan ƙofar shi mai yake da suna Usman bin Talha famaka tafiha sai manzon Allah ya ɗan jima a cikinta qala Abdullahi ibn Umar fasa'altu bilalan hina kharaja sai na tambayi Bilal lokacin da manzon Allah ya hutu ma za sana a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mi manzon Allah yayi a cikin Ka'aba fa qala sai yake ja'ala amudan an yasarihi wa amudaini an yaminihi ya sanya gimshiki guda a hagunkinsa gimshiki guda kuma a damansa wa talatata a'midatin wara'ahu gimshiki guda uku kuma a bayansa wa kana albaytu yawma idhin ala sittati a'midatin ka'aba a wannan lokacin kuma tana da gimshiki guda shidda thumma salla sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla wannan hadisin yana nuna yadda manzo Allah yayi salla ne a cikin ka'aba ita ka'aba idan ka shiga a cikinta duk inda ka kalla kai sallah yayi amma in kai koyi da yanda manzon Allah yayi shi yahi ka sa gimshiki guda bi tsakiyanka guda uku su kuma suna bayanka in kai haka shi yahi don kai koyi da yanda manzon Allah yayi anan Usman bin Talha a lokacin shine mai mai mai rike da makullin Ka'aba shi ke bude Ka'aba shi ke liƙe ta kuma har yanzu zurriyarsu su ne ke rike da makullin ka'aba kun ga su kenan sun san asalin su ko asali ka'aba an raba ayyukan ta gida uku akwai abin da ake cema alhijaba su ne masu kula da buɗe ka'aba da liƙe ta da tsabtace ta gundarin ka'aba ke da sanya mata tufafi da hudda su ana gani da kyau su ake cema alhijaba sannan na biyu akwai kuma wanda bangaren su shine astiqaya shayar da ruwan zamzam kenan su suke rike da bangare na mi na zamzam wanda su wannan banul abbas suke kula da wannan har yanzu kuma suke kula da wannan su ma kun ga sun san wa sun san su daga ina suka yi so kenan sannan kuma akwai arrifada su kuma wannan su ne masu kula da tattara jangali laraba kun san mutane ne masu kula da baƙi yana daga cikin ɗabi'ar laraba suna kula da baƙi to daga cikin ɗabi'a su tun a lokacin jahiliya mutanen maka suna haɗa kuɗi kamin lokacin hajji ana ɗora ma kowa ga abin da zai kawo wa kuɗin nan an haɗa su da su ake ciyar da mahajjata a kwanakin mina wannan shi ake cima arrifa da akwai masu kula da wannan su kuma banu hashim suke kula da wannan wanda har a yanzu a duk shekara da ake yi na aikin hajji a kwanakin mina suna raba abinci sai in kai ka so ka zo da naka abinci amma dai su wannan ajanabi sun raba nasu wannan shine kenan malam yace حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأزرمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بهذا الحديث لم يذكر السواري شي بي أنبتهم شي كيبا أتكن حديث قال ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع سي صلى tsakanin shi da bango na Ka'aba shine alqibla anan akwai zira'i guda uku حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث القعنبي يا بام لاباري لمعنى حديث القعنبي قال يتي ونسيت أن أسأله كم صلى na manta in tambayta raka'a nawa manzon Allah yayi da ya shiga akwai riwaya ta zo ta nuna a gama riwayar na shi حدثنا زهير بن حرب حدثنا حرير جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال قلت لعمر بن الخطاب كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة na ce ma Umar bin Khattab ya manzon Allah yayi da ya shiga cikin Ka'aba qala yace salla raka'atayn ya sallaci rak'o'i guda biyu kenan wannan shine sunna in mutum ya samu damar shiga Ka'aba zai yi sallah raka'a guda biyu kada ya dora akan haka raka'a guda biyu kawai sai ya huto malam yace haddathana أبو أمر عبد الله بن أمرو ابن أبي الحجاج حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة lokacin da manzo Allah ya zo maka aba an yadkhul albayta yaki ya shiga a cikin Ka'aba wa fihi alihatu dan saboda akwai gumaka na Qurayshawa fa amara biha fa ukhrijat sai yayi umunni aka hudar da gumakan gaba daya qala yace fa ukhrija fa akhraja surata ibrahima wa isma'ila sai yahuddo mutum mutume da aka yi na annabi ibrahim da mutum mutume ma'ana gumki na annabi ibrahim da kuma gumki na annabi isma'il ba gumakansu da suke bauta ba a'a mutanen mai yake da suna makka su ne suka yi gumki mutum mutume sura ta annabi ibrahim mutum mutume gumki sura ta annabi isma'il wa fi aidihima al-azlamu a cikin hannuwansu akwai al-azlam kun gane wannan kalmar ta azlam ta zo a cikin qur'ani ko wa zai tuna mana ayar ya ayyuha alladhina amanu ba ku san da kalmar azlam ta zo cikin qur'ani ba ya ayyuha alladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan al azlam to shine ana al azlam wasu 'yan itace ne gare su guda uku wanda da su ake yin canfi ice guda an rubuta if'al aikata ice guda an rubuta la taf'al kada ka aikata ice guda kun ba a rubuta komai a cikin sa ba idan kana da wata bukata sai ka zo wajen buka misali kana so kai wani kasuwanci sai ka zo wajen malami nasu na jahiliya kana so kai bukata ai maka duba a gani akwai alkhairi a ciki sai malamin ya hudu wannan wannan yan itacen sai ya karkada su ana gane na kyau ko sai ya zuba su inda za a zuba maka daidai inda babu rubutu ana gane da kyau ko sai a ce maka to ka zafi guda idan ka ɗauko guda in aka rubuta if'al to ma'ana ka je akwai sa a cikin kasuwanci in ka ɗauko la taf'al to ka je babu ne babu sa a ciki a sake sabon a sake lali in kuma ka ɗauko iccen da baya da rubutun komi ma'ana kana da wata sa'a ta ka sake sabon sabon mi sabon zaɓi in ka ɗauko dai wanda baya da rubutun nan shi sai ka ta ɗauko a sai ka ɗauko mai mi mai rubutu wannan shine canfi an rawaito cewa ina tsammanin umru ulkaita ne ko wane ne daga cikin lokacin jahiliya aka turo masa da uwar shi ta rasu yanzu to sun saba duk in za a balaguro sai an zo wajen boka ya duba yin akwai alkhairi ko babu yanzu da yaje wajen malami nasu na jahiliya boka aka bi zuba mishi wannan itacen yana dokowa sai doko la tafa'al ana ganin da ko yace aka ce kaji to wannan balagoran na zuwa ta'aziyar ma'ayyar ka babu alkhairi kaka je yace malam in dai akwai wata sa'a bani dama in ƙara zabe aka ce to bari a ƙara zubawa aka ƙara zubawa kuma ya doko la tafa'al ya ce mana a bani dama ta ƙarshe yake to aka zuba yana zuba ya ɗauko la tafa alkakashi ya ce malam inda uwarka ce ta rasu da ba za ka ce baka ita ya ce don ba uwarka ba ce ta rasu shi yasa kake sa ina ɗauko la tafa alkai na ta yi haka kuma ya tahiya dai ala gane da kyau ko to wannan su ne al'azlam wannan canfi har yanzu suna wannan a wajen malaman duba ana gane da kyau ko akwai wanda suke da tabzaha akwai wanda suke yi da da wasu da alluna da abin da ya kama da haka to dukkan shi dai wannan shirka ne Allah ya kore shi a alkur'ani Allah ya ce rijisun min amali shaitan wal azlamu rijisun min amali shaitan aikin shaitan ne fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce qatalahumullah Allah ya tsine musu albarka wallahi laqad alimu mastaqsamaha mastaqsam mastaqsama biha qattu na rantse da Allah hakika sun san da cewa annabi ibrahim da isma'il ba su taɓa yin wannan canfi ba na al'azlamu ko so ɗaya domin shirka ne annaba kun ba sa mi ba sa shirka ƙwale ce sun madakar albaita fa kabbara fi na wahihi sannan sai shiga ka'aba ya yi kabbara guda uku ya yi kabbara guda hudu a kowane bangare na ka'aba wa fi zawayahu ana gane da kyau ko daga kuma bangarorukan shi na ƙasa da sama da ƙasa sun makaraja wa lam yusalli fihi sannan sai ya huta bai yi sallah a ciki ba kina a wata riwayar ya shiga lokacin da aka hutar da gumakan bai yi sallah ba sai daga baya bayan an hutar da gumakan gaba daya bayan wani lokaci sai ya zo ya sallah ko kuma a wani balaguro ya je shiga ya sallah a ciki malam yace babu salati fil hijri babu mai bayani akan sallah a cikin alhijir alhijir shine wannan dan wurin da aka kewaye in ka zo wajen ka'aba zaka isko a wani bangare da aka yi kewaye da wata 'yar katanga to asalin shi yana cikin ka'aba to za mu gani sallah a cikinsa mai mahimmancin shi malam yace haddathana alqanabiyu haddathana abdul aziz an alqamata an ummihi an aisha annaha qalat kuntu uhibbu an adkhula albayta na kasance ina son in shiga ka'aba fa usalli fihi sai in yi sallah a cikinsa fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadi sai manzo Allah ya kama hannuna fa adkhalani fil hijri sai ya shigar da ni a cikin wannan dan kewayen da yake a dallahe da Ka'aba fa qala sai ce salli fil hijri ki sallah a wurin wannan katangar idza aradti dukhul al bait in kika so shiga dakin Ka'aba fa inna ma hiya qit'atun min al bait domin ita wani yanki ne na dakin Ka'aba fa inna qaumaki qatasaru hina banaw al Ka'aba domin mutanenki ma'ana ƙurashawa sun rage lokacin da suka so gina ka'abar ne suka so take gina ka'abar sun rage asalin hilinta fa akhrajuhu min albayti sai suka hudda wannan bangaren daga daga daga cikin daki na ka'aba malam yace haddathana musaddadun haddathana abdullah ibn dauda an isma'ila ابن عبد الملك عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور manzo Allah ya hoto daga wajenta yana cikin farin ciki sun maraja ilayya sannan sai komo wajena wa huwa ka'ibun yana a cikin damuwa ya huta da farin ciki kuma ya komo da damuwa faqala sai ce inni dakhaltul ka'bata ni na shiga ka'aba walau istaqbaltu min amri mastadbartu da na san ƙarshen al'amari na da na san tun farkon al'amari na yadda ƙarshen shi zai kasance ma da saltuha da ban shige ta ba inni akhafu an akuna qad shaqaqtu ala ummati domin ina tsoron a ce na tsananta ma al'ummata wannan hadisin da ifi ne bai inganta ba kenan la hajata ila ziyadati sharh حدثنا ابن السرح وسعيد بن منصور ومسدد قالوا حدثنا سفيان عن منصور abin da yake nihi shine da hadisin ya inganta abin da yake nihi manzo Allah da ya shiga Ka'aba daga baya sai ya rika damuwa me yasa ma na shiga domin yanzu da na shiga al'umma ta za su rika tilasta kansu ce dole su ma sai sun shiga me a cikin Ka'aba alhali kuma wannan zai iya jayo me turmutsu da kuma me yake da suna tunkuɗar duniya da abin da ya kama da haka to hadisin bai inganta ba حدثنا ابن السرح وسعيد بن منصور ومسدد قالوا حدثنا سفيان عن منصور الحجبي حدثني خالي عن عمي صفية بنت شيبة قالت سمعت الأسلمية تقول ناجي الأسلمية تنشيوا قلت لعثمان ناتي ما عثمان ما لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك لمن ذا الله يتي مك لوكتين دي كراكا قال يتي إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين abun da ya ce mini shine ya ce mini na manta ban umurce ka ba da ka ruhe alkarnai ne kahoni guda biyu wannan kahonin su ne ƙahoni na ragon da annabi ibrahim ya yanke maimakon wa annabi ismail ma'ana ragon da dai allah ya kwanshi annabi ismail da shi ana gani da ko ƙahonin ragon an sanya shi a cikin ka'aba ana ganin da kyau ko to shine sai ya ce manzon Allah ya ce mini ne wannan ƙahoni in je in liƙe su a bar ganin su don kada mutane su je har su kai ga zuwa girmama ƙahonin har su kai suna mami bauta ma ƙahonin suna shirka da su ya ce fa innahu laysa yanbaghi an yakuna fil baiti shay'un yashghalu musalli ga ma kuma wani dalili manzo Allah ya bada domin bai dace ba a cikin Ka'aba a samu wani abu da yake shagaltar da mai sallah domin kana sallah a cikin ka'aba in ka lura da wannan kahonin zai iya zai iya saka ne tunani zai iya shagaltar da kai daga sallar sai manzo Allah yace a liƙe wannan kahonin daga cikin ka'aba a bar ganin su sai aka sa wani kyalle ko kuma wani marihi aka rihe wannan kahonin wannan yana nuna idan ya kasance kahoni ma masu daraja na wannan ragon an ce a liƙe su don kasu shagaltar da mutum daga sallah to ina ga wani ado da za a zo a yi na hutar hankali a cikin masallaci ana gani da kyau ko kenan wannan famin babu aula a ce an kula da shi a takaice wannan hadisin yana nuna duk wani abu da zai shagaltar da mutum a cikin sallah ana so a kawar da shi kada a same shi a kusa da shi a ka'aba ne a masallaci ne ko a gida ne shi yasa ya tabbata a hadisi wata rana manzo Allah yana cikin sallah sai a gaban shi akwai wani rido da Aisha ta sa da Aisha ta sa to wannan ridon yana da zane-zane kaman kashmir kaman wani labule da ake sama da ake sama katanga sai manzo Allah bayan ya kare sallah sai yace mata ki jayi min wannan labulan domin ina cikin sallah wannan zane-zanen da ke da kai a cikin sa ya rika zo mini ana gane da kyau ko to wannan shine kenan malam yace babun fi malil ka'aba babin da ya zo dangane da dukiya ta ka'aba me ake yin da dukiya ta ka'aba za mu gan shi a gaba حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق عن شيبة يعني ابن عثمان قال قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعدك في مقعدك الذي أنت فيه yace Umar bin Khattab ya zamna a wurin da kike a zamne fa qala sai yace la akhruju hatta uqsima mal al ka'ba ba zan huta ba har sai na raba dukiyar ka'aba qala yace qultu sai nace ma anta bi fa'ilin ba za ka yi wannan ba ba za ka raba dukiyar nan ba قال يتي بلا لا أفعلن يتي آآ آه سيناي قال يتي قلت ما أنت بفاعل ni dai na faɗa maka ba za ka yi wannan ba ana gane da kyau ƙala yace lima kulta ƙala yace lima kulta don me yasa ka faɗi haka yace li anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad ra'a makanahu wa abubakar domin manzon Allah da abubakar sun ga wurin da dukiyar nan take wa huma ahwaju minka ila almali alhali sun hika bukatar dukiya a wannan lokacin falam yukhrijahu sai bu su hutar da wannan dukiyar ba fa qama fa kharaja sai umar ya tashi ya huta ku bari mu yi da wannan hadisin sai mu yi bayani da kyau ko da yake wannan hadisin malam ya kashi amma bai da alaka da babin حدثنا حامد بن يحيى حدثنا عبد الله بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي عن أبيه عن أروة بن الزبير عن الزبير قال لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مليتي milliyata lokacin da muka fuskanto tare da ma'aikin Allah daga liya sunan wani wuri ne hatta idza kunna inda astidrati sai da muka kai a wajen astidra shi ma sunan wuri ne waqafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi tarafil qarni sai manzo Allah ya tsaya a daidai wajen dutsen alkarnil aswad hazuwaha daidai da ita fastaqbala nakhiban sai ya fuskanci nakhib shi ma sunan wani wuri ne bi basarihi da ganinsa wa qala marratan wani ma'ana wataran kuma yana cewa a cikin ruwayarsa wataran yana cewa wadiyahu ma'ana sai ya fuskanci wannan kware na nakhib wa waƙafa ya yi tsaye hatta takafan nasu kulluhum har sai da mutane gaba ɗayansu su ma suka dakata suka yi tsaye matahiyan sun maƙala sannan sai ya ce inna saida wajjin lalle horauta a cikin kwari na wajj wa izahahu da kuma itatuwansa ko ƙayoyinsa haramun haramun ne a cire su ko a yi horauta na su kuma dabbobin muharramun lillahi Allah ne ya haramta wannan wa zalika qabla nuzulihi at-ta'ifa wannan ya faru ne kamin sabkarsa a ta'if wa hisarihi li saqifin kuma kamin kewaye saqif wannan hadisin bai inganta ba to hadisin da ya inganta dama shine ke da alaka da babin hadisi na farko yanda yake shine a Ka'aba a lokacin tun lokacin jahiliya mutane suna kawo kuɗi don kyauta ga Ka'aba ana gane da kyau ko to kuɗin wanda suke zinariya ne da azurfa akwai inda ake akwai wani rami da ke da kwai a cikin ka'aba da ake zuba kudin to shine umar lokacin khalifancinsa da ya shiga ka'aba ya ga wurin inda ake ajiye wannan kudin zinariya da azurfa da mutane ke ka kyauta ga ka'aba sai ya ce zan bece waɗannan kudin don mu je a yi amfani da su a baitulmali sai usman mai tsaron ka'aba sai ya ce masa ba za ka yi ba ba za ka rabba za ka bece wannan kuɗin ba sai ya ce masa sai na yi ya ce ba za ka yi ba ya ce sai na yi ya ce ba za ka yi ba umar dai tun da ya ga ya dage ya ce ba zai yi ba to ya san da yana dalilin da yasa yake haka sai ce me yasa ka ce ba zan yi ba ya ce abin da yasa nake ba za ka yi ba don saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da abubakar sun ga wa'annan kuɗin sun san inda kuɗin suke kuma ba su bece wannan kuɗin ba suka hudda su tare da sun yi ka buƙatar kuɗin ana gane da kyau ko sai umar ya tashi ya tafi ma'ana tun da manzon Allah da abubakar busi ba shi ma ba mi ba ba zai yi ba ana gane da kyau ko kuma har yanzu kuɗin nan suna nan har yanzu kuɗin nan suna suna nan a cikin ka'aba babu wanda zai taba su dan saboda manzo Allah ya bar su wannan shine kenan ma'anan malul ka'aba babun fi itiyanil madina babin da yazo dangane da zuwa madina haddathana ma'ana kawai mutum ya shirya damara kawai ya shirya balaguro ce kawai zai je madina dan ziyara حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ba a dake gari don zuwa balaguro wannan karin magana ne ba ana nuhin dake gari ba wanda kuka sani a ma'ana ba a shiryawa balaguro na musamman kawai don aje a ga wani wuri ana gane kyau ko illa ila salasati masajid sai zuwa masallatai guda nawa guda uku masjidil harami masallacin harami wa masjidi haza da wannan masallacin nawa wal masjidil aqsa da kuma masallaci na kudus wannan hadisin abin da yake nunawa shine a musulunce babu wani wuri da zaka shiryawa da niyan zaka je ibada kawai dan ibada kawai zaka je a wannan wurin ana gane da kyau ko in ba mi ba wannan masallatan guda uku masallacin manzon Allah masallacin harami da masallaci na mi na Qudus kinan kamar yadda ake biyan kuɗi a je hajji da umara ana iya biyan kuɗi a je masallaci na Falastin Masjidul Aqsa a je a yi mi a yi ziyara a yi ibada a ciki ana gane da kyau ko kenan don haka misali baya halatta kawai ka dake gari ka shirya balaguro kawai ka ce za ka je agadis don ka gano masallacin agadis ana gane da kyau ko in kai haka kayi bid'a in kai haka kayi laifi zunubi ma za ka samu amma misali balaguro ne kama ka zuwa agadis ka je wajen wa'azi kamar yadda muka yi mun je wajen wa'azin kasa muka je ziyarar masallacin ba dan masallacin muka je ba dan mi dan wa'azi amma sai muka je tsuntsu biyu da dutse guda sai faduwa ta zo daidai da zama ana gane da kyau ko haka ko aka yi muka je muka ziyarci wannan masallacin har can kololuwa inda ake cewa ake cewa duk wanda ya zo can to to sa a gare shi ma'ana sai mai rabo ke hawa can sama kun san akwai matattakala da ake hawa can sama sai mai rabo to inda gaske ne mu dai muna da rabo Allah gane da kyau ko mutane da yawa suka je amma kaɗan kamar da yadda suka faɗi kin ne mutane da yawa sun je amma mu Allah ya sa lokacin da muka je daidai an buɗe wani babban mutum ya je ya hoto mu aka ba mu dama da kutsa kutsa muka kutsa amma in ka zo sai ka isko wani wani malami zamne gurgu da zaka aza wani abu na sadaka mu dai a lokacin mu isko shi ban san wanda ya taba hawa ba ya isko shi ko bai isko shi ba to wannan shine kenan a malam yace babun fi tahrimil madina babin da yazo dangane da haramta madina me ake ce ma haramta madina shine kamar yadda makka take da daraja ta haramun ne a yi wasu abubuwa wanda a wasu wurare ya halatta a yi su to ita ma madina tana da wannan حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن بمربو تابد جماعة إن الله إن بقى القرآن بقى wa ma fi hadhihi sahifa da kuma abunda yake a cikin as-sahifa ma'ana wannan takardar na'am qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-madinatu haramun ma baina a'irin ila saurin madina harami ce daga abun da yake tsakanin a'ir wani dutse ne ila saur zuwa ga dutse na saur akramakumullah barka da zuwa malam yace faman ahdatha hadathan aw awa muhdisan dan haka duk wanda a cikin madina ahdatha hadathan ya kirkira wata bid'a aw awa muhdisan ko ya taimaka ma wani dan bid'a fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in to akwai la'antar Allah a kansa da mala'iku da mutane gaba ɗaya la yuqbalu minhu adlun wala sarafun ba a karɓa a gare sa adlun malamai sun fassara adlun da farilla wala sarfun ita kuma nafila kinan ba za a karɓa mishi ibada ta farilla da ta nafila ba wa zimmatul muslimina wahidatun kuma alkawali na musulmai ɗaya ne yas'a biha adinahum wanda hatta mafi karanci ko mafi kaskanci daga cikinsu yana da wannan damar da in yi alkawali to za a cika masa alkawalinsa faman akhbara musliman duk wanda ya saba ma musulmi wani alkawali da yayi fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in to akan sa akwai la'antar Allah da mala'iku da mutane gaba daya la yuqbalu minhu adlun wala sarfun ba za a karban masa ba farilla ko nafila wa man wala qauman bighairi idni mawalihi kuma duk wanda ya jibinci wasu mutane ba tare da izinin maulolinsa ba masu gidansa ba ma'ana bawa ne sai ya ce wa'annan su ne masu gidansa alhali ba haka bane kun ba da izinin masu gidan nashi na asali ba wasu malamai suna fassara shi a'a mutum ne zai ce su wane ne ma'aifan shi ko wane ne ma'aifan shi ko su wane ne danginsa alhali ba haka ba duk wanda ya haka fa alaihi la'natullahi to la'antar Allah tana a kansa wal mala'ikati da mala'iku wan nasi ajma'in daga baɗayan mutane la yuqbalu minhu adlun wala sarfun ba a karba da gare sa farilla ko kuma nafila ana gane da kyau ko مالا يتي حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي حسان عن علي رضي الله عنه في هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختلى خلاها باء تري ciyawa ta madina wala yunaffaru saiduha kuma ba a korar farautarsu ma'ana kayan farauta namomin daji na farauta ba a yi a ciki wala yultaqatu luqtatuha sannan kuma ba a daukar yadduwarta in mutun yadduwa a madina ba a ɗauka illa liman asha da biha sai wanda ya ɗauka don yin shela wala ya suluhu li rajulin an yahmila fiha silahu li qitalin kuma baya halatta ga wani mutum ya ɗauki makami don yi yaƙi a cikinta wala ya suluhu an yi min ha shajaratun kuma baya halatta a katse wata itanya a cikinta illa an ya alifa rajulun ba'irahu sai idan wani mutum ya cira ne don saboda raƙuminsa shine ma'anar mutum ya ciri ciyawa don saboda raƙuminsa حدثنا محمد بن العلاء أن زيد ابن الحباب حدثهم حدثنا سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان أخبرنا عبد الله بن أبي سفيان عن أبي بن زيد قال حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة من ظن الله يا كياي دكان ونبنغلين مدينة قداه بريدا بريدا tsawon nisa na barid barid wani ɗaya daga cikin abubuwan da suke kilgo da shi ne na masafa ma'ana na tsawo kawai misali mu anan da kilomitar ake awo ko to lokacin suna da barid suna da farsak suna da mil barid a wannan zamanin yana daidai da kilomitar 22 ana ganin da kyau ko sai ce la yukhbatu shajaruhu ba a kakkaɓe itanyarsa itanyar madina wala yu'dadu kuma sannan ba a cire ta illa ma yusaqu bihi aljamal sai dai abunda za a ɗiba don saboda raƙun masu ci abincinsa حدثنا أبو سلمة حدثنا جرير يعني ابن حازم حدثني يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله قال رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة يتناغ أبو الوقاص يا كام ونمتن ينا هروتا أتكين حرمين مدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من الله يا حرمتا أو wurin a yi warauta ana gan da kyau ko ya ce fasalabahu siyabahu yace fi haramil madina alladhi harrama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace fasalabahu thiyabahu fasalabahu thiyabahu ana gane da kyau ko nan nukta ya kamata a sa fasalabahu thiyabahu sai sa'ad ya kwace ma wannan mutunan da ya gaina horauta a cikin harami na madina ya kwace masa kayansa faja'a mawalihi sai masu gidan mutunan nan suka zo fakallamuhu fihi sai suka masa magana dangane da wannan mutumin da ya amshi ma kaya faqala sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam harrama hadha harama manzon Allah ya haramta wannan haramin na Madina wa qala sai ce kuma man wajada ahadan yasidu fihi duk wanda ya samu wani mutum yana horauta a cikin haramin Madina falyaslubuhu thiyabahu to ya kwace masa kayansa فلا أرد عليه تعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دان هكا بزم مير مسا da wani abu da manzon Allah ya ciyar da ni shi ba walakin in shi'tum dafa'tu ilaykum samanahu sai dai in kuna so zan ba ku kudin wannan kayan nasa da na amshe ma'anar wannan hadisin shine manzon Allah kamar yanda Allah ya haramta Madina ya haramta a cire itatuwanta ko a yi horauta a cikinta to haka shi ma manzo Allah ya haramta madina kamar yadda Allah ya haramta makka ana gane da kyau ko ita ma ba a horauta a ciki ba a cire itatuwanta kuma sai ya sa ukuba duk wanda aka kama yana horauta a cikin harami na madina to a amshe mishi kayan shi kayan da yake tare da shi gaba daya da tufafin shi na sawa da abubuwan da ya zo farautar da su gaba ɗaya amshe mishi to shine da sa'ad ya kama shi sai ya amshe mishi wannan tufafin sai aka ka sai mutanen shi suka zo neman afuwa na a maida mishi kayan shi da aka amshe sai ya ce ni ba zan baida abin da manzon Allah ya bani ba dan manzon Allah ya ce duk wanda aka kama yana harauta amshe mishi kayan shi sai dai cikin ihsani na dan girmama ku ina iya in ba da kuɗin kayan amma ba zan mai da kayan ba dan in ni haka kamar na saba kamar na bar gara basar da manzon Allah ya bani ce ta bar ni ba zan kowa na gane da kyau ba wannan shine kenan malam yace haddathana Usman ibn Abi Shayba haddathana Yazid ibn Haruna أخبرنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن مولى أن مولى لسعد أن سعدا وجد عبيدا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة سعد يا ساموس بايو daga cikin bayun Madina suna cire wata ittanya daga cikin itacen Madina fa akhadha mata'ahum sai ya amshi gaba ɗayan kayan su wa qala kuma yace ya'ni limawalihim ga masu gidansu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yanha an yuqta min shajar almadinati shay'un na ji manzon Allah yana hana a cire wata itanya daga cikin itacen Madina wa qala kuma yace man qata'a minhu shay'an faliman akadahu salabahu duk wanda ya katse wani abu daga cikin itacen Madina to kayan waɗanda suka yi wannan katse itacen to na wanda ya kama su ne kenan wannan wata riwaya ce daban حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان حدثنا محمد بن خالد أخبرني خارجة بن الحارث الجهني أخبرني أبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم باء ككبي إتاتوا ولا يعضد كما سنن باء كري إتاتوا shima rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a inda manzon Allah ya sa iyaka na Madina walakin yuhashu hashan rafiqan sai dai ana dan girgije icce girgizawa kadan dan saboda raƙumai su samu abinci حدثنا مسدد حدثنا يحيى حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن ابن نمير عن عبيد الله النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا manzo Allah ya kasance yana zuwa kuba a kafa wa rakiban wataran kuma a abun hawa za dabnu numairin ibnu numair ya kara wa yusalli raka'ataini sai ya salla rak'o'i guda biyu a wannan masallacin na kuba da yake a wajen madina ko kuma shigowa madina wannan babin guda biyu duka suna bayanin falala da daraja ta madina ce madina a musulunci ita ce gari na biyu mafi daraja bayan ina bayan makka kamin musulunci ana ce mata yastrib yastrib abinda yasa kuma ake ce mata yastrib don saboda baƙi ba sa iya zama a cikinta ma'ana gari kenan wanda baya da daɗin zama gari wanda yake mai shu'umi shine yastrib to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau sai canza mata suna yace daga yau a barce mata Yathrib sai dai a ce mata sai dai a ce mata Tayyiba ana gane da kyau sai manzo Allah ya sa mata Tayyiba ma'ana gari mai mi mai tsarki domin manzo Allah ya mata addu'a wannan cutar wannan alloba da take samuwar baki ta bar samun su ana gane da kyau ko kuma ana ce mata madina bayan zakuwar manzon Allah ne sai aka rika ce mata madina ma'ana madinatul rasul ko madinatul nabi ma'ana gari na annabi domin yanzu shine garin shi ba ina ba makka ba aihin shi ne amma garin shi ina ne madina ana gane da kyau ko wannan shine kenan kuma ana ce mata madinatul munawwara ma'ana madina gari mai haske wannan sunan kuma ya samo asali ne kamar yadda Anas ya siffanta yace lokacin da manzon Allah ya shigo Madina sai gaba ɗayan Madina lungu da saƙo ya rika walƙiya annuri ya cika garin tunda manzon Allah ya shigo annuri ya cika Madina yace bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kawai sai duhu ya komo annurin ya me annurin ya dauke dalilin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kenan shi ta ake mata madinatul munawwara amma har yanzu akwai dan sauran hasken ana gane da kyau tunda akwai kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ina a ciki kenan wannan ita ce madina gari ne wanda yake da daɗin zama dalilin albarkar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda makka take da daɗin zama dalilin albarka annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu wannan shine kenan kenan daga cikin falala ta madina ita ma akwai wani wuri da manzon Allah ya keɓance wanda ba a farauta ba a cire itacen shi yasa za ku gani a madina za ka isko tantabaru ga sunan kamar su cikinsu don babu mi babu mai taba su hamjiya da sauransu babu mai taba su haka itace za ka isko iri-iri dalilin ba a mi ba a tari su sai inda ya kasance za su cutarwa ko za a yi wata hanya don wata maslaha sai a cire su wannan shi ne kenan malam ya ce wannan shi ne babi na ƙarshe a cikin wani littafin mu'ida shi da sauri muna da bako zai gabatar mun da nasiha ta ko da minti biyar ne insha Allah babu ziyaratul quburi babu mai bayani akan ziyara ta kaburburra an kawo shi a cikin babul hajji ne dan saboda a wajen hajji ana ziwa ziyaran kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana ziyaran makabarta ta baqiya ana gane da kyau ko da wasu daga cikin makabartu da suke a makka to shi sa aka kawo wannan babin a cikin kitabul hajji حدثنا محمد بن عوف حدثنا المقري حدثنا حيوة عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبيد عبد الله ابن قصيت عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي babu wani mutum da zai mini sallama ma'ana ya zo wajen kabarina ya mini sallama illa raddallahu alayya ruhi hatta a rudda alaihi salam face Allah ya maido min da ruhi na in mayar mishi da sallah kun sai in ka zo wajen kabarin manzo Allah zaka ce assalamu alayka ya rasulullah to idan ka ce haka Allah zai yi da manzo Allah da ruhinsa sai ya min ya amsa sallama kuma ya ganka ina a ranar alkiyama zai gane ka ko ba zai gane ka ba zai gane ka ka yi diyan da za ka kaje wajen kabarin manzo Allah ka gaida shi ana gane da kyau ko ko da ka fasa tara kudin aure ne amma in ka san za ka iya haƙuri fa kuma ka san ba za ka iya haƙuri ba za a yi ta taɓe-taɓe da hirate-hirate da karambani-karambani a koyi aurenka مالا يتي حدثنا أحمد بن صالح قرأت على عبد الله بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال zancan mai yake muku na san wata yarinya da kudinta na burus ta tara ta je umara kudinta na burus ba su zuwa hajji amma sai da ta je ni sai da ta je umara kuma ne ta tambaya shawara kudinta na burus ta je ina da su ta ji umara da su kun san umara miliyan ɗaya da ƴan ɗaruruwa ne za su baka umara to ita kuma haji miliyan uku da wani abu malam yace haddathana qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum quburan kada ku sanya gidajenku ku mayar da su kawan makabarta wala taj'alu qabri idan kuma kada ku sanya kabari na ya kasance eid ma'ana wurin kai kawo idi ana ce mata salloli na idi ana ce musu idi ne domin ya na fi kulli sana ina ana gane ke suna komowa a kowace shekara to ma'ana kada manzo Allah yake kada ku mai da kabari na wurin kai kawo ana gane da ko wa sallu alayya ku yi salati a gare ni duk inda kuke fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum domin salatin ku yana isko ne a duk inda ku kasance a nan nijar kake in kai salati ga manzo Allah zai mi zai isko ka in shi'ta ghufrana dhunubi jami'a aw shi'ta an tukfa adan wa humuma fa'mal bi qawli Allah fi qur'anihi sallu alayhi wa sallimu taslima إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم حدثنا حامد بن يحيى حدثنا محمد بن معن المدني والمديني أخبرني داود بن خالد الربيعة بن أبي عبد الرحمن الربيعة يعني ابن الهدير قال سمعت طلحة بن عبيد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط غير حديث واحد يجي بنتبجن أبو طل بنتبجن طلحة yana ba da labari daga manzon Allah ba na wani hadisi ko so ɗai in ba wannan hadisin guda ba qala yace qultu wa ma huwa sai nace masa me wannan hadisin قال يتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قبور الشهداء mun yi ta tare da ma'aikin Allah yana nufatar makabarta inda aka turbuɗe shahidai na yaƙi hatta idza ashrafna ala hur ala harrati waqim har sai da muka hau akan dutsi na waqim falamma tadallaina lokacin da muka sabuko muka gangaro daga dutsen minha daga kan wannan dutsen wa idha quburun bi mahniya sai ga wasu kaburburra a cikin kwari ana gan da kike sunan wani kwari da kuma mahniya qala yace kulna ya rasulullah sai muka ce ya ma'aikin Allah a quburu ikhwanina hadhihi shin wa'annan kaburburran ƴan uwanmu ne qala quburu ashabina a'a wa'annan kaburburran abokanmu ne kaburburran mutanenmu ne ana gan da kyau ko falamma ji'na qubur shuhada lokacin da muka zo a wajen kaburburra na shahidai qala sai ce hadhihi qubur ikhwanina wa'annan kaburburran ƴan uwanmu ne ana gane da kyau ko kina anan sai manzon Allah ya kira shahidai wanda suka yi shahada a wajen yaƙi da cewa me ƴan uwansa wa'ancan da aka turbuɗe wanda ba shahidai ba sai yace bai ce musulmi ba bai ce masa ƴan uwansa ba sai yace dai mutanenmu ma'ana dan ya nuna daraja ta kaburburra ko kuma daraja ta wanda ya mutu a fage na yaƙi mala yake haddathana al-qanabi hadisi na karshe kenan an malikin an nafi'in an abdullahi ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anaka bil batha'i allati bi dhil hulayfa manzo Allah ya kwantar da taguwarsa a Batha a wajen Zulhulaifa fa salla biha sai ya salla a wannan wurin na Zulhulaifa fa kana Abdullah ibn Umar yaf'alu zalika sai Abdullah ibn Umar ya kasance yana aikata haka حدثنا القعنبي قال قال مالك لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرسة بايا داتي واغا كوا يوتي معرس ana gane da kyau ko sunan wani wuri ne da yake akan hanya ta zuwa makka idza kafala raji'an ila madina idan ya dawo zuwa madina hatta yusalli fiha har sai yayi sallah a wannan wurin na mu'arras ma badalahu daidai gwargwadon abin da ya sauwaka a gare sa ma'ana abin da ya ga dama na adadin sallah لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به domin labari ya zo min akan cewa manzon Allah ya sabka da dare a wannan wurin qala abu dawuda sami'tu muhammad ibn ishaqa al-madani qala al-mu'arras ala sittati amyal min al-madina mu'arras tsakaninta da madina mil guda shidda ne wannan hadisan guda biyu na karshe da malai ya kawo ba su da alaka da babin domin babin mu shine bayani akan ziyarar mi makabarta a takaice yana daga cikin ayyukan da ake a wajen hajji ko umara ziyarar mi kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma makabarta ta baki da kuma wuraren da aka turbude shuhada Uhud wanda suka yi shahada a yakin Uhud umuman ziyaran kabari yana daga cikin abin da manzon Allah ya umurce mu manzon Allah yake zurul qubura fa innaha tudhakkirukum al-akhirah ku rika ziyarar makabarta domin za ta rika tuna muku da lahira sai dai lil asab wallahi ina mamaki in ka je kaga an je ziya in kaga an je jana'iza yanda mutane suke suke hira kamar ba ina ake ba manzon Allah ya ce mu ziyarci makabarta don ta suna muna lahira amma wasu a cikin makabartar zancen duniya suke kai lalacewa ya kai wasu ma ba ma zancen duniya ba swata ma suke a makabarta wani dan uwa yake ba mu labarin wai an zo ana sa wata gawa a cikin kabari wanda zai kama gawar a sa kabari salullarsa tana a nan sai za ta faɗo sai rike ta sai sai ya haka yace ku rike mini sallan nan sai wani ya rike salulan yanzu bayan an sa gawa ana tambaya yana tambaya ina salula da ƙarshe dai ba a samu wanda ya amshi salulan ba a kowar makabarta in za a huta dandazo guda sai ka ji ana cewa mi jama'a ku kula da aljuhun nan kuwa a makabarta ma mi inda aka ce a tuna muna da mi mu tuna da lahira kun san me yake jayo wannan kun san me yake jayo wannan kaswatul qalb kekashewar zuciya bushewar zuciya wallahi in har za a yi mutuwa a gaya maka mutuwa ko hishin kanka bai tashi ba wai an shihi kaza da gishiri ana gane da kyau ko ka zo makabarta ka koma rayuwarka ba ta canza ba baka shiga wata duniya ta tunani ba wallahi ka binciki zuciyarka alama ce ta zuciyarka ta bushe Allah ya rabu da zuciyar Allah ya kyale zuciyar me ya kamata ka yi kenan ka yi kokarin me rayar da zuciya ga abubuwan rayar da zuciya sha'ir yace dawa'u qalbika dawa'u qaswati qalbika khamsun dawa'u qalbika khamsun inda qaswatihi fadum 'alayha tafuz bil khairi waz zafari خلاء بطن وقرآن تدبره كذا تضرع باك ساعة السحر كذا قيامك جنح الليل أوسطه وأن تجالس أهل الخير والظفر يتي idan zuciyarka ta bushe ga maganinta abubuwa guda biyar na farko ya ce nisantar yawan ƙoshi ma'ana yana nufin azumi lokaci zuwa lokaci na biyu karatun alkur'ani na uku sallar dare na hudu ka zo ka rika tunanin ya ƙarshen ka zai kasance na biyar shine wa an tujalisa ahlal khairi wa zafari ka rika zama tare da mutanen alkhairi mutane masu ilimi mutanen da za su ce ma Allah ya ce annabi ya ce kenan mi ka rika halartar majalis na mi na karatu da neman ilimi wannan yana daga cikin abin da zai muka mi zai raya maka da zuciya Allah ka raya mana zukatanmu ka nisantar da mu da kike shewar zuciya yan uwa masu girma muna da babban bako ɗaya daga cikin 'yan uwa a manya-manyan alarmomi a ƙasar cote d'ivoire wanda ɗan niger ne amma cote d'ivoire yake da zama wanda suka halarci sallan isha'i zuwa ai kun ji wanda ya ba mu sallah ko dan Allah zuciyarka ta kada ko bata kada ba baka ji kana wani makarkata da wani shauki ba ko baka ji in baka ji ba zuciyarka ta kekeshe maganin nan guda biyar ni dai wallahi da ya fara karatu sai ne na ji wani tsam ana gane da kyau ko don saboda me manzo Allah ya ce a inna man man qara alqur'ana inna min alamati taqwa almar'i man idza qara'a hasib hasibtumuhu yakhsha Allah au kama qala sallallahu alaihi wasallam da kun ji mutum yana karatu yana shigar ranku to alama ce tana da takawa yana da tsoron Allah ana gane da ku muna masa fatan haka muna masa tsammanin haka Allah ya sa abin da muke masa tsammani tabbata a tattare da shi a kenan za mu ba malam mahaddata alkur'ani idan sun zo a koda yaushe maganar su tana da tsada sosai minti biyar na nasiha wadda za ta amfane mu a duniya da lahira qala bismillah a matso abin
ala nasiha ko karatu sai dai
a kira a kawai to wai kira a kuke so ko nasiha ba da kira a kira a kafin mu tashi mu ga wasu suna hawaye fa ana ga da jago sai zan yi hawaye amma na zuciya za akwai hawaye na zuciya يقولون واغفر لي مما لا يعلمون واجعلني خيرا ما يعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين فجعل له السمع والبصر والفؤاد كما ذكر في كتابه العزيز والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وأصلي وأسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه وسلك سبيله إلى يوم الدين وبعد يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai nuna godiyata ga Allah subhanahu wa ta'ala da wato neman uwa tayya ne murna da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga dace da Allah ya yi min da bani damar kasancewa a kusa ga wato masoyina ko in ce masoyinmu malaminmu wanda muke bibiya wato kamar muna halarci yadda kuke a nan ko da yaushe babu wani karatu da malam zai gabatar ko muhadara niyame ne a wani ƙauye ne ko ina inda malam ya je sai an tumura da wannan muhadarori kasancewa ɗaya da ɗan uwa da yake tare da mu a nan da ya koma can tare da mu dama a da yana can ya komo a Nijar ya ɗau tsawon lokaci a nan wato habibullah wanda da yawa yana da ɗan uwa nan kuma yana cikin masu ɗaukar karatuttukan malam wato ta ta wannan wato kafafen yada labarai ta hanyar wannan ne muka zama to ɗalibai ga malam muka zo muka so malam har muka san malam a da ba mu san shi ba mu da a can our course ko cote d'ivoire sauran yan uwa aka ga malam da sauran malumman mu na niger wai ake tambaya wannan malamin a ina yake dan niger zai tambaya wai wannan malam ina yake bai ma san malam bai ma san cewa dan uwansa ne malamin mu ne na Nijar an hi sanin waɗansu can saboda mi saboda wato rashin samun yan uwan da suke yaɗa karatuttukan malaman mu karatuttuka da kai da kanka da ka saurari karatu ka san da wallahi tallahi Nijar muna da malumma Nijar muna da malumma ko matasa masu kokari wanda suke yaɗa addinin Allah suke yi dan Allah amma ba a samu wato matasan wanda za su yada wannan ba za su bari wato wannan karatu ya ko ina amma insha Allah da mai ana yi da ikhlasi to lokaci ne Allah shi ke wato isar da sakonsa mala yace wai in zo yi muku nasiha ni na zo ne kawai mu gaida mu gaida saboda ban san abin da zan faɗa ba face wannan ayoyi da zan iya karantawa gaba ga malam kuma cikin karatun da bayan malam zai cewa Allah ran ma a gyara wuri kaza da sauransu kuma na tabbatar da haka a yanzu kayan mala ya ce in zo in gaisa da ku mala ya ce muna ya ka muna hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu umarni cewa mu zai mu yi ziyarta wato a makabarta da sauran gurare saboda ya tunatar da mu lahira menene lahira shine ranar karshe ranar da kowane ɗayan mu zai je ya karbi sakamakonsa ya ba Allah labari abin da ya so yi duniya Allah ya kamo ni dan mu bauta mai dan mu ibada ne da za mu je mu ba Allah labari shi mun bauta ma Allah mun yi abin da Allah ce ko bai yi ba saboda mu karbi wannan sakamako sai malai ya ce duk wanda ka ga wato zai je a makabarta ko ya labarin mutuwa har ya je zuciyarsa ba ta rasu na ba bai ji wani wato rayuwarsa ta canza ba zuciyarsa ta kada gashin jikinsa ya tashi ya shiga tunani na wani wato wani lokaci can ko karshensa ko rayuwarsa na daban to wannan ya binciki zuciyarsa zuciyar nasa ta game da rashin lahiya ta bushe Allah ya rabu da wannan zuciya to wato Allah subhanahu wa ta'ala wato kamar yadda ne bayani ko ne karanta aya a cikin wato muqaddimar da nayi da yau mun ga malam mun zo yanzu muna sauraron malam yana karantar da mu ayoyin Allah da hadisai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da to da magagun na magabata to amma malam ba a yi shi da wannan ilimin ba wannan sanin karatuttuka da bayanan da malam malam ba a yi shi da shi ba kamar yadda ire-iren malam su ma ba a yi su da wannan ba kamar yadda mu ma ba a yi mu da wannan sanin ba shi yasa da Allah subhanahu wataala ya halicce dan adam ta hanyar dubo na ruwa na mani shi Allah ya sanya ma dan adam shi wato da gani kuma Allah ya ba shi zuciya sai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a suratul nahl wai Allah shine ya fitar da ku a cikin cikunan ma'aikunku Allah ce la ta'lamuna shay'a ba ku san komai ba Allah ya ce ya fitar da mu mun zo a wannan duniya ba abin da mun ka sani ba wanda an ka haifa da sani ba wani mai kuɗin da an ka haifa da kuɗi babu wani mai mulkin da an ka haifa da mulki kaddarawa ne na Allah ya riga ya hukunta komai idan ka yi kokari ya ce ka nemi ilimi ka nema Allah zai sanar da kai nemi kudin Allah zai baka nemi mulkin Allah zai baka amma ba wanda an kai da wannan to Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da mu cikin cikunan mahaifin ba mu san komai ba Allah ya sanya mana wannan shi ya sanya mana gani ya sanya mana zuciya dan mi Allah ya mana wannan yace la'allakum tashkurun dan mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala menene godiyar Allah subhanahu wata'ala da yi muna dukkan wannan duk wannan jin da gani da zuciyar da Allah ya bamu dole mu sarrafa su ta inda Allah subhanahu wata'ala yake bukata dole ne ka sarrafa su ka ba da jin ka zuwa in gurin da Allah ya ce abin da dace ka saurara wanda Allah ya dace ki su ka saurara abin da zaka dauka ka kalla da idanun kai kasance Allah ne yake ka kalla kuma Allah ya su yare da kai kallo da wannan idanun zuciyarka ka yi umfani ka yi tunani tunanuwa ababen da za su umfani ka waɗanda za su bari ka nemi raidar Allah subhanahu wa ta'ala da wannan in ba haka ba ko za ka je ka ba Allah na barin wannan dama ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kaga shi da gani da wannan zuciya Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye musu Allah zai tambaye musu zai tambaye ka jin da Allah ya baka ni'ima ne Allah mi kai da shi wannan idanuwa da Allah ya sama mi kai da su wannan zuciya da Allah ya baka ya kai da wannan zuciya mi kai tunani tunanin kawai rayuwar duniya ne ko ka tana da abin da Allah ya ka domin shi Allah zai mona wannan duka to kuma wannan ba inda zai umfanar da kai da jin ka da ganin ka zuciya face karshe abin da malam ya faɗa ya kasance da'iman duk inda za a same ka wato kana irin majalisi ɗaya da ke irin wannan majalis ba dole shi wajen malam ba amma duk inda za ka kasance ko da ma wato ba inda ake karantawa abokan da za ka zamana su ce mutane ne da kirki su kasance abokin da za ka yi abokin da zai ninga tunatar da kai lahira ne abokin da zai ƙara baka kurashi ne zai ƙara saburar da kai wajen neman ilimi wajen bauta ma Allah wajen isar da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala in ba haka ba duk abokin da zaka abuta da shi duk wanda zaka zamna da shi gobe alkiyama za ku zama ke juna in ba a yi sa'a ba ma za ku ci ne wa juna duk wanda kaga bai iya ce ma wani lokacin karatu ya muje makaranta wani akwai muhadara wani akwai wa'azi kaza zo mu je wani abu kaza ba daidai ya bari to ka rabu da wannan abokin ka rabu da shi duk yadda zai da kai ka rabu da shi ka samu wanda ba shi ba gobe alkiyama shi zai da na sani zai ce ina ma a ce ya reda da kai ina ma a ce kai ya ka aboki kamar yadda ayu suka tabbatar idan kuma da kai da shi ka je ka bi shi duk kuka lalace duka za ku je ku ci ne wa juna gobe alkiyama Allah ya ce al-akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin abokanin juna masoyan juna gobe alkiyama za su zama to makiyin juna sai waɗanda suka wa kullu alakar su abokan soyayya su domin takwa domin Allah da yawan mu anan abin da ya hada ne da wato yau Allah rahma Ibrahim Ahmad ba dan uwana ne na jini ba na kusa ko na sa a babu wannan alaka tsakanin da shi abin da ya hada ni shi addini ne Allah ne soyayya ne a cikin Allah saboda da'awa ne muka haɗu da shi yau ta hanyar shi da yawa 'yan uwa ne sani da yawa 'yan uwa suka sani wanda shi haɗa mu kuma na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wanda su yi Allah ya dawomar da ita da inda ku gaba ɗaya har gidan har gobe alƙiyama inda Allah zai kira ya a hinin hisabi ainal mutahabbina fiya ina waɗanda suka haɗa soyayya suka yi abuta dan domin ni dan zuwa makaranta dan yada da'awa ba dan duniya ba kawai ba da wani alaka na kasuwanci ba Allah zai ce a sa mu cikin inuwar arshin sa ranar da ba wani inuwa in ba wani inuwa Allah ya dace da mu da wannan kamar yadda muka ga malam muke haduwa da yau gane ga malam ina wannan alfahari akwai dan wa Habibullah na san zai gani zai yi alfahari zai wannan farin ciki dan haka karshe ne duk da an ce ma wato ba nasiha nake ba wa'azi nake ba ina tunatar da mu mai ta abinda malam yake karantar da mu kenan wannan wato da jin mun da ganin mu da zuciyar ba inda za su amfanar da mu face ire-iren wannan wato majalis da sauran wurare na ibada amma duk abin da za ka yi wannan kawai za ka fannata shin ka ne da ganin ka zuke a banza in ba abin da ya shahi Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda kuma duk waɗanda za su lalata wannan jin nasu da wannan gannan nasu da wannan zuciyar tasu to dama Allah ya ce ire-iren wannan Allah ya tanadin su ne domin wutar jahannama ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس التي لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون دام أقوي إرى إرى ونموتاني ألا يسني دم جهنم يا ذاك غاني كي كان cikin su ko baka cikin su in kaga kana da ji amma kullun kai shi jeje abin banza a matsayin ka na matashi wangoki da magagwani da zagi ba ba baka da alaka da alkur'ani baka da alaka da wa'azi da yin karatutukan malumma hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai dai duk da kaji alkwar zaka ga hankalin ka tashi baka samu nasuwa ba in abin da zaka kalla da ka kalli wa'azi ne ko mutum zaka yana bisa yanar gizo ko tiktok da ya biyo malami kaga yana ta ci yana yana ta fucewa sai ya kai ga wani bidiyo can na banza abin da zai bata lokacin dai to ka nemi kai kai kai kai kai wato ka shiga dai ka gyara ko kuma zuciya ka kullun ya tunanin duniya kake yi ya a matsayinka na matashi ya zan yi in ciyo kan da yawa ne wance ta gagare ni wace dubaro zai in same ta a jihar alfasha aikin banza da abin da ya gama da haka to wannan ka yi kokari ka koma ga Allah matsayinka na matashi musulmi in ba haka ba ka gani Allah ya ce ya yi tanadin ire-iren waɗannan masu irin wannan shi wato da gani da zuciya domin wutar jahannama Allah ya ce saboda ba sa jin gaskiya da abin da Allah ya ce da wannan kunnuwa ba sa kallon gaskiya da abin da Allah ya sa a kalla ba sa tunani da zikirar da Allah ya ba tunani na gaskiya irin ababen da Allah ya ce Allah ya ce da kasan dabbobi Allah ya ce dabbobi yayi zan dabba ba ta da doka saka mutum ya koma shi da rayuwar shi da rayuwar wanda bai da addini kamar dai take ai lalacewa ta kai lalacewa matsanka na musulmi ka zama rayuwar kai da kasar rayuwar ni rayuwar kafiri dan kafiri shine adda rayuwa ka wata dabba anan zan da aya da Allah yace wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al'anam wan naru maswan lahum wanda suka kafurta suna jin dadi suna rayuwar su ne biyan bukatu sai da kasar da ci da shi wato da kasan yadda dabbobi suke Allah yace kuma karshen su shine wutar jahannama abinda na faɗa ya zama daidai wannan dashe ne daga Allah Allah ya datar da mu ya bamu lada gaba daya kuskure kuma har yanzu dalibi ne ke cikin ɗaliban malam Allah ya bamu ikon dagiya wajen sauraron wato alqur'ani da magmunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sa mu dace a wato mu tabbata akai har ranar zamu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala yana mai godiya zuwa ga malam Allah ya saka da alkhairi malam Allah ya kara mana rayuwa albarka Allah ya ya wazo da mu da malam gaba daya muna kyautata mu malam wato zato cewa ana idan Allah Allah ya datar da mu da ikhlasi da wato ko da yaushe وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله.
wannan shi ake ce ba wani hani ga Allah baiwa ne da jiyan nan ya kamata su koma to sai jirgin da ya kamata su su tai da yake cikin jirgi ne suke zuwa kasancewar hanyoyin kwaji ba sai a hankali sai aka dage tahiyar sai mai sai kun ga mai yiwa ma dan wannan ziyara ne Allah ya dage tahiyar ga an amfana ko ba amfana ba an sada zumunci da ba ce bai faɗi komai ba gaisawa da muka yi wannan kawai ma alkaini ne babba kuma malam ya muna albishir suna ga shirin gayyatar mu da yardan Allah zuwa Cote d'Ivoire akwai sabon masallaci da suke ginawa aiki ya kusa kammala da ya kammala wata nan za ku ga bidiyon mu tare da banan yana jami'in baki ana gane da kyau ko da yardan Allah Allah ya nuna muna lokacin kuma wannan ita ce yin wantaka dama ta musulunci ga alaran mu bala Ibrahim so kaji an ce ma tare da alaran mu zamu bala Ibrahim insha Allah Allah ya nuna muna lokacin sai a yi sai a yi biyu ai in kai ka ja aya guda shi sai ya ja ta biyu subhanakallahu wa bihamdika kenan sati mai zuwa za a ci gaba da tsarin da aka saba juma'a a yi sunan abi dawud ana gan da ko asabar aimi tafsiri kuma albishirin ku tuzurai juma'a za mu shiga kitabun nikah hukunce hukuncen aure kenan ku zo da gaggawa don saboda ku ji hukunce hukunce kamin a shiga ko wanda ma suke cikin su ma suna da bukatar wannan subhanakallahumma bihamdika bayan wannan kuma mutane da yawa da an yi ruwa sai su tambaya ana karatu ko ba karatu mutane da yawa yau sun yi ta kirana kenan a sani dai ruwa ba su hana mu yi karatu insha Allah ruwa da yardan Allah ba za su hana mu yi karatu ba ko da ana ruwa ne mu insha Allah za mu yi so a yi karatu ko da mutum bi annan za mu yi karatu wanda suke wancan masallacin sun san haka muke yi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله